kai da baka je ka gani ba Mm.
ni ban je ba Eh, amma kin ji ko?
eh don a ran da aka yi abin bindiga kamar a nan ake yin ta igwa da suka kwance kuma a sa'in da aka fita da abin harsashi nan in kin fita tsakar wurin nan a guje za ki fita a guje za ki koma kin ga muka rasa niƙa muka rasa mai siyo itace muka rasa mai cefane saboda ana ta buge-bugen bindiga ka muka zauna tso
Ranawa.
to a ran da za a yi gabaki ɗaya shine fa aka buɗe igwa bindiga kamar a ɗakin nan ruguniyarta to ran nan fa duk aka yi aka ƙare Mm.
Kun huta a ciki.
eh Kun huta a ciki.
mun huta A ciki. Kun tsaya a ciki.
a ina A cikin dakuna.
A- ai muna kwance tun karfe ko hudu ne aka soma ai ana kwance ne wajen Sai- karfe hudu aka soma bindige-bindigen a ran da duk za a kau da iyalan nasu a bindige su Yaushe sun gama.
kwatankwacin yanzu ma ba a yawo ko a waje sai ɗaiɗai aikar alamai mata wannan irin wannan ba mu ji daɗi ba
Menene dalilin wannan yaji?
Mm?
Menene dalili
nan me fa na wannan yaji?
yaji Eh,
wani irin don yaji me don me suka yi haka? Saboda me?
bindigar ko me Eh, mutanen wanda suka yi amfanin ban- bindiga
don a kashe ayarinsa da suke kashe mutane Aha, don me suka so su su yi haka?
eh?
Saboda me?
ba nan ba Eh, na fahimta.
can 'yan awaki daga can kuginta kamar a nan yake Mhm, ba a Amma- nan aka yi ba Amma me suke so suwa su masu bindiga?
su kashe ta tsini su Aha.
kashe iyalansa Don me suna so su kashe shi?
yana ta kisan mutane yana ta kisan al'umma a garin nan iyalansa suna ta kashe mutane Mhm.
Saboda me?
saboda saboda kafirci addini daban-daban Eh, Mhm.
kin taba ji labarinsa wa mai tatsini Masha Allah.
tun da dai?
Ba dai ji kake ana faɗa ba? Masu faɗa kana ji da kunnanka. Ai, an daɗe ana bikin tatsi ne.
An daɗe?
An daɗe. Daga bisani Allah iba da sa'a. Aka rabu da su. Kashe mutane ike a gidansa. Kashe mutane ike a gidansa. Yankawa ike. Yanka yake a soya nama. Haba wannan.
Yan Kitson- Adam?
Kitson mutum iri iri- kashi-kashi a nan gidan da ya zauna. jinin mutum kowanne aka yanka sai a je a zana a bango haka a bango kowanne aka yanka a zana kowanne aka yanka a zana an kirga ya fi ɗari
Ya ce ya yi haka saboda addini?
a a a a shi- al'ada kullum Mhm.
Ba kyau ba ne.
Hmm?
Ba kyau ba ne.
Ah, to. a yanka yara a yanka manya a yanka yara a yanka manya
Ina tsammani kina nan cikin gida lokacin yaji daban wato um, shekara ashirin ta wuce Na da me fa?
su da su masu kudu an harbe su a nan suwa ibo
ibo Mm.
A ya- lokacin da gawan a yakin oransi ko a Eh.
yakin ojuku ojuku to ina wancan wajen mm, aka yi sararin wannan ba zan ɗorar da komai ba don ba sa zuwa su ce ga irin abin da aka yi wannan ko kowa shigo da zancen zai shigo mana
amma sai kin ji labari eh sai labari
Eh, a yakin ojuku ana abinsu aka haifi 'yar mamanta
oh ita an haife ta azumi yana da ashirin da ashirin da ashirin da shida ashirin ita dai ran sallah aka yi sunanta yar mamanta ta hajiya abba safiyar karamar sallah aka yi sunanta
lokacin yaji
lokacin uju eh
wato an haife ta ashirin da takwas a'a nawa za a kawo akan kwana ɗaya wato ashirin da biyar aka haife ta a watan azumi Mhm.
yakon shida yakon bakwai safiyar goma safiyar sallah ran nan aka yi sunan yar mamanta yar wajen hajiya abba ai yanzu haka suna nan a rubuce da ni ma na son a rubuta ranakun haihuwar 'ya'yan da watan da lokacin kin rubuta duk na soma rubuta kuma sai na rasa littafin duk 'ya'yan gidan nan da ake haifa da ina sa watan da aka haife su sai da ranar haihuwar kin ga sai na watsar
sannu sannu ashe kin rubuta tarihi
yau ai ban wannan tarihi ne tarihin gaske Eh, gaske wallahi tallahi to amma kuma tasowa ta daga can ko ɗauke littafin aka yi koyaya aka yi sai na neme shi na rasa sannu wallahi ni kuma sai na ɓarar na daina rubuce-rubuce
Eh, a a a
to kin ce kin sa wando Mm?
da da ke ce yarinya Mm.
um, kin sa wando eh
yaushe kin taba sa zane irin wannan sai da na zauna ah aminci biyar a ngogo kin sa wando na fadan wanda ya kawo ni yana ɗinka rigar da wandan Hmm, sai da na sai da na ga kuma na zama babba sa'il din nan kuma sai na shiga ɗaura zannuwa a a a
ah, ina son sani ko da akwai wani abu wanda ya birge ki da Kam- kin tuna a cikin rayuwata to abin yarinta Hmm, ba ka da wani abin da kake so ba ka da abu- wani abin da kake ki. a sa'idin nan kai dai ka ci tuwo ka ƙoci ka ci abinci ka ƙoci yarintar da da ta yanzu ba ɗaya ba ce hmm, ba wani tunanin wannan abu ya maka zafi ko wannan abu bai maka zafi ba mhm, Mm. to na yanzu duk su suke iya irin wannan mhm.
don haka kika ga yanzu ban san ciwon ran da yake hana bacci ba ban san shi ba ban san bacin ran da yake hana bacci ba ban san shi ba
amma da da sauki ne iye a rayuwata Eh, a- a- akwai bambancin ta haka ne rayuwarki da rayuwar mamantuwa
akwai bambanci eh to ko yi a akwai bambanci Mm,
bambancin gaske akwai bambanci kwarai to allah ya mana aikin gafara muna lafiya ba gajiya Na san ni.
sanyi da godiya yawwa
barka da asuba na lafiya Lafiya na ne.
gajiya Ba gajiya.
yawwa ma da
Wa mai ƙara min kira ne, ni ba ita muke maka ba.
o o o wace ce a kanwar tagawa wanda za ta zo nan fulanin karaye Mm, kin santa eh, eh, ban sani ba watakila na sani fuskanta to amma ban tuna sunan- ɗazun nan ko ta huce
daga yana tana zuwa daga Ai.
gari a a a a daman a nan take Mhm.
in na ganta zan nuna miki Madam.
ga ta can nanin karaye
Tá com esse- Sai mu mu gashi.
nace da ita ce can a can Aha. Farar riga.
eh watakila
Kin taba ji irin wannan sanyi?
mu ba Kin ruwan tuna?
mu ba ruwanmu da sanyi da tun safe ma haka nake ba riga a wuya hannai wanka Ai, ba da ruwan zafi ba ai,
a yau din ai.
ni ba ruwana da sanyi
Allah, ba Allah.
kin ji sanyi ba?
yanzu haka ka ina jin zazzabi kin san jiki rawa yake sai an rufe ka Ai.
to in nayi wanka sai nakan ji daɗi A, a, a.
Amma kin tuna irin wannan?
sanyin Mm.
a'a to ai Ya dade.
komai da lokaci waɗansu sun ce an taɓa irinsa don wannan sanyin yana da yawa da gaske kuwa wallahi yana da yawa Mm. To da muna yi hira akan tatsuniyoyi na tambaye ki ko Mhm.
kin ji tatsuniyoyi
tatsuniya ai
wane mutum ai tatsuniya ta yankon uku in ne miki ban kare miki guda ɗaya ba
don me?
don daɗi da nisa Aha.
Mhm.
Mm.
da nakan ji malam balauya ne Malam.
a a radiyo Aha, ban san shi ba.
da du laraba yakan shiga ya yi ni ma da na so in rubuta in kai masa ni yanzu ba zan iya zama rubuce-rubuce kamar inda na yi da ba Mhm.
lokaci ya zama na sana'a Mhm.
da ko a zaune haka ake Mhm.
wallahi
Oh, da ke ce yarinya mhm.
akan gaya miki tatsuniya.
eh kakanninmu ba Aha.
Mhm.
Mm.
su ne suke mana Mhm. Wakoki fa, eh wakoki fa.
waƙoƙi Mm.
me wa ai waƙoƙi Eh, wakoki.
ba ma waƙoƙi haka Ah, amma kun ji wakoki?
sai dai mu ji waɗansu su ne Aha, yaushe za su yi? Yaushe suka, suka yi?
sai in za su yi niƙa sa'in nan ba a daina niƙa ba Mhm.
Mhm.
Sai nika kawai?
eh sa'in nan ba mashin ɗin niƙan inji Eh, amma sukan yi wakoki lokaci daban?
eh sai za su yi niƙa suke waƙa eh lokacin duka fa
duka eh ai a daka dai daka daka yo ana waƙa ne a daka ai ba a yi ba a yi ba a yi
to Ba a yi.
lokacin biki fa biki Mm.
ne ai biki ana kiɗa ana waƙa ana rawa
kin ji kin kin gani kin yi kalo a'a a'a ko da suke a nan ba na fitowa don in gani oh. ba za su yi rawa a wurinki ba a'a a nan dai salarin garke inda kika gansu Mm.
jikin tsoron bagogela to a nan suke kiɗansu amma ni kallo daman bai dame ni ba
bori fa bori ɗin fa nake faɗa duk kaɗe-kaɗen dai in fito in gani bai dame ni ba sai hawan sallah na sarkin kano da aha zai shigo ai to wannan muna tsoronsa a tsaitsaye muke gani don me kuna jin tsoro
muna tsoronsa a tsaitsaye a sai muke sai ganin kaɗe-kaɗen mu ko muna tsaye Mhm.
Mhm.
Amanda, alaikum.
alaika salamu
Mutanen naki ne?
Mm, ga ta nan dai Yan dai. A shi ku ci jani. Dama abun da muke. Eh.
amma kin- kina nan kafin da ta zo eh tana nan Eh. Eh mana.
kin game da ita a nan Eh.
ko dai ni na gamu da ita a nan eh haka ne Mm.
gaskiya Ina nan aka auro ta.
eh Duk muna yin yara.
eh
Shekara ta takwas aka kawo ni nan.
mhm Ita kuma tana da shekara tara.
sai aka kun kawo tsane ta.
da Aka kawo ni shi kenan sai muke tare da ba ita.
da la ba da la Mm, in aike ne sarki zai aike sai ya aike ni gurin ta duk ko mene ne gashi nan ina ɗakin da dai eh ke da wata daban kuna da Eh, ita eh.
sararin garki eh wai ke da wata eh kuma ai tasowa ta ta bamu ma a can da duk gaba ɗaya muke a haɗe da ita Mm, Mm.
da duk gaba ɗaya muke sarki ya bar mana gurin yace mu zauna wannan sarkin Mm, ba da la eh yace kowace ta zauna a ɗakin da inda take to muna nan ita ce dai aka komo da ita nan mu ko muna can ba mu taso ba ai sai dai mu zo mu gaishe ta mu tafi ba da la Eh.
Yawwa.
Mm.
Su- sunan kifa Na?
sunan kifa sunan ki yan biyu an biyu eh Hassana ke nan.
hasana aha yan biyu hasana hasana Mm, mm.
Usaina ta kuma tana nan.
Usaina Tana nan.
tana nan Tana nan.
madalla Da gamban mu ma duk yana nan.
daya ne Da gamban mu ma yana nan. Da matansa uku. Muna nan.
madalla Sai karan jiya matan na legun su na yi.
tana sararin garki A'a, ko suna can a dare ne ina.
aha Na can a waje.
aha Mm. Ni ce dai a nan. Na san da dai daga a ina waje.
an kawo ki Na?
Da- daga ina an kawo yar ki shamakin kano Ga ce gidanmu nan a ƙofar gida. Ga Oho.
ga gidanmu nan zauren nan.
aha Ga shi nan nan ne Shamakin.
gidanmu. A nan aka haife mu.
aha Mu dama na nan ne. Mu dama na nan ne.
madalla Eh.
ta ga wurin shamaki yar sh- yar shamakin kano na fahimta Mm, ubanta shamakin kano wurin sa can Eh.
kusa da kofa ta arewa ne ko eh ta arewa Nan kuwa. mm.
kusa da kofa ta arewa Adam zaure ga shi nan. To nan ne gidanmu. Ga madalla shi nan daga gaban nan haka.
madalla Katangar mu ɗaya da gidan sarki.
madalla Mm. Mu dama a gida muke. A shi har an shigar da sirrin ɗin.
a ce tuni ai aka shigo da shi
Jiya ana sarki yawa unguwar nan ko?
a ne duk zuwan da ike bai taɓa tsinta Ya ta ba.
zo da la'asar lis.
ni bai taɓa gani na a wajen ba bare ina Ai tare ba a so ba.
mai cinikin kai a sunkuye haka aka ce sarki ya zo ya wuce na ce inda na san wucewarsa ai da na fita ne gaisuwa to an ce magama almagarba Ai da asan ne. Na ce wannan tafiya dai a biyar da jiro saka.
kaina a sunkuye Ni ba fitowa ne a kan hajara.
sosai Sai na gan shi ta wuce. sai na ce ko ka rubuta ya je aka yi?
asibiti Mhm.
asibiti aka ce suka yi A'a. ai aiki ana ta yinsa
Duk zan koma gida.
za ki tafi nan da nan to Allah ba mu Sauka a lafiya, Ka yi sauka gida.
lafiya. Yawwa.
a a a Allah, tana madalla a a a kin dau maganar ko ai, Bu- ai, buɗe mu ji na bu, ai, to. Yana da aiki ko?
Eh, ni ba sa na manta ƙauyen da suka tafi wallahi na manta da ta faɗa mu Mm.
amma kuma na manta Mm. Yamma. Wani irin aiki yake yi?
wato mijin ne ko ya tafi aiki ne ce ba zai bata suka tafi
Eh, amma.
sai ya tafi da ita Ai, ai, Mm.
ta yi aikinsa. Aikin binci.
ita ba ta aiki yanzu Eh, aure take eh, na to da gida.
mijin suka tafi Amma aikin gida.
eh sai dai aikin gida na abinci Mhm. amma ai tuni ta daina aiki Mm. Saboda addini.
saboda tana son ta yi aure kuma ta huta Mhm.
Mhm.
Amma na tafi ji yanayin aikin ko department makaranta ko ta yi aikace-aikacen makaranta I- ita da eh har a radiyo kina jin ta Mhm. kan ta shiga akan ce hawa gwara
kin ce kin game da ita a dawakin kudu tana tana yin irin wannan aiki da ke tana yin hira duk ta a'a aiki sukan je yi mana na haijin Aha, Mhm.
na aji daban-daban Haji- haijin eh eh amma ana da aji an ana da darasin hajji yawwa ai haka a bar haka ai haka a bar haka ba eh da ita da binta gwa- binta gwando Gwandu.
Mm. wata nan mai kama da ke mai kiba ni ce mai kiba a'a ita waccan a ƙarsar sakkwata take Mm, mm.
sai sun yi yawon aiki eh da ita hawa gwaran din ba Mhm.
eh sun yawon aiki ƙwarar Da- dawakin kudu kusa da dawakin kudu kusa da- sa'in nan muna dawaki eh, kusa da birnin kudu ne yana hakimi dawakin kudu Mhm.
Mm.
Um, yaya sun yi irin wancan aiki sun shiga gidaje ko sun, A'a.
sun karo haijin eh, irin aikin da ake koya a ɗaura su gufa a yi su rami eh,
gun wanke-wanke mhm, a ɗaura gufa da jakar zuba ruwa mhm, in an gama a rataye ta a sama irin aikin haka suka yi mhm, da kuma aikin koyar da girke-girke mhm.
Mm.
amma sun kirawo mata su zo su ji labari ko sai su mu biyu sun sai mu shiga kurin sai nan gidanmu kurin sai mu mata kurin sun shiga gidaje daban-daban a'a sai nan gidan hakimi kurin oh akwai gida daya Eh, dukansu sun tara eh, can.
eh. Mhm.
madala don darasi eh sai da daddare matan aure suke zuwa Ah, ah, ah.
To, um, kai, lallai kin san ta tun da dai ko?
Iye?
Tun tuni kin sani Ah, Hajiya.
da daɗewa hawa eh da da da.
da daɗewa ai hawa ba ma rasa shekara kimanin ishirin ko sha biyar da ita ba.
Mm.
ko ba ta zo ba tana iya aiko mu Mhm.
Mhm. wallahi mun daɗe da ita da gaske
To, Hajiya, Mm.
ina son tambaye ki labarin gidan sarki.
wannan Eh, tun da an kawo ki mm, tunda an kawo ki a nan ina so ah, abubuwa ina so in ji abubuwa da kin tuna um, yaya an, an kawo ki nan sai abubuwan mamaki a nan ko kin game da mutumin ah, mai girma masu muhimmanci a nan ko kin yi yawon duniya tare la la da la sarki la la la la la bakin tafi ko kamar Kawai.
haka kana kamar haka ba a barin ka ka fita waje ko ɗaya in muna yara haka ba ma fita waje sai dai ka da daddare in iyayenmu za su unguwa mu je tare da su Mm. ai ba ba ma fita eh amma da kin zo nan Mm.
kin yi girma ko Eh. sa'in da ka kawo ni nan sa'in nan na girmama ai sha'anin da ba irin na yanzu ba ne yara tun suna kankana na ake musu aure ba na yanzu sai an yi makaranta an gama ba Mhm. da kayan wasan 'yar tsana ake kai yara ɗakin miji ba irin na yanzu ba Mhm. ai sha'anin da daban na yanzu daban Oh, oh, oh.
kin zo nan a kan doki
na hau doki sau biyu
yaushe
sa'in da za mu taso daga ungwaggo garin da muka fara zama da wakai muka hau muka zo mun jibir Mhm. da kuma za mu ungwaggon dawa a- a- a doki muka je Mhm. na hau doki sau biyu
wannan na fari ne
na fari da za mu ungwaggo na biyu da muka taso daga ungwaggo za mu mun jibir to yaya kin zo nan
na daga dawakin kudu daga dawaki muka zo na eh yaya a mota Oho. yaya kin kai dawakin kudu daga minjibir
a daga manjibir muka je dawakin kudu eh a a cikin mota a mota Aha. wani irin mota mota dai katuwa
kin sa kaya a ciki eh duk a ji da kaya su gadaje ne duk a shirga a tafi wani hakimin kuma ije inda muka tashi Mhm.
sau biyu kawai kin shiga mota eh sau biyu sha biyu sau biyu
wata biyu sau biyu kin shiga mota daga mu min mu da yawa muke shiga Hmm.
mu da yawa muke shiga a yana za ku
kika ce da yaya na zo nan na ce mota muka shigo mu da yawa muka zo nan Mhm.
Mhm.
amma tun da kin shiga gidan sarki Mm.
kin taba sake shiga mota shiga ka yi kan za a zo sallah kano Mhm.
ai mota mukan shigo mu zo sallah gumi
daga dawakin kudu eh don me kun zo nan Don mukan zo sallah- a yi sallah a yi gaisuwan sallah irin sallan nan da ake kaɗe-kaɗe Eh, eh.
Mhm.
ko idal fitir ko idal kabir Mm?
karamin sallah ko baban sallah kowace kowace Eh, kun zo nan gaisuwa
a'a a nan galadanci ake zama Mm. sai dai a zo a gaida sarki a tafi Aha.
Mhm. sarkin kano wanan lahi Mhm.
Mhm.
sai kun zo nan kin shiga sararin garko
kararin garki garki Mm. sararin garke sai da muka zo nan da aka naɗa shi sarki sa'in nan na zauna a sararin garke ai Mm. ai sai da aka yi masa sarki a a a
Yana nan watan bakwai.
wata bakwai Mm.
Mm.
Kin tuna, Mm?
kin tuna labari
na me fa tun um, tun da kin zo nan, tun da kin shiga nan. Kin tuna ah, abubuwa me masu ban mamaki.
kamar yaya masu ban mamaki mu sa'in nan al'amuranmu ba irin na yanzu ba ne ba fa. ba irin na yanzu ba ne Mhm. ba abin da zai baka mamaki sai dai in kaga kuma wani abu da ya bambanta shi ne za ka yi mamaki ko ga yara ko ga masu shiga da fita
Sai sukan zauna Eh.
cikin gida.
eh Me suka, me, me kukan yi?
me sukan yi kai mu sai mu yi ne bakinmu bai zance ba ma in ba ya kama tilar ba sai dai kan waɗansu sun je maka
Kefa?
eh kadan waɗansu sun zo mana kamar ke gashi ai muna zance da ke Mhm.
Amma kin je maka?
zuwa na biyu zuwa na biyu Yaushe?
Mm, ai ina sararin garke na je ina nan ma na je
Kai kawai?
a'a zuwa na na farko da su hajiya abba da su hajiya ode da su hajiya ta kuba da uwar soro da sarki kansa da uwa ta sa mai katon daki haka muka tafi eh haka Kun- muka Kun dade maka?
eh Kun dade maka?
A'a, ana daɗewa ne? Kan aka gama arfa ai sai a taho gida.
Ko mako daya, ko mako biyu?
An fi mako biyu. An je mako uku, ishirin da ɗaya.
Kun shiga jirgin sama?
Mm,
A ina akan zauna a maka.
ba inda ba a zama ko a Madina ko a Maka ko a Jidda. Ba inda ba a zama. Da farko Jidda za ku sauka. Daga Jidda shi kenan sai ku- sai mota ta ɗauke ku ta kai ku Maka ko Madina. In Maka kuka je, to ku je Madina. In kun je Madina, kan za a hau arfa sai ku tafi mana. a nan ake hawan arfa amina
Takinin jida da maka da madina an shiga jirgin sama ko mota?
mota waɗansu kuma suna shiga jirgin sama Aha. Ya yiwu.
Mm,
An dade, an dadewa jida?
mm, mm. to waɗansu suna daɗewa waɗansu ba sa daɗewa Me za a yi a jida?
don a nan jirgi yake sauke mutane da ki taɓa zuwa ba Eh,
to ki yi ƙoƙari ki je Ah, me za a yi a maka?
ziyara Mhm.
Mm, mm. a ga kabarin manzon allah uban naki ko ba ki yadda ba da ma sunan ya ta sace da ke Uba namu.
Mm, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sai a yi sallah a wurin kaba Mm, sai a yi ziyara
a yi gudu a fili ko a je a kewaye
ɗakin ka'aba kenan Mm.
ɗawafi Mhm.
A an dade a a Madina? Me za a yi a Madina?
duk da ƙa'ida duk ziyara ake daga maka har madina duk zuwa ake ai ziyara Sai a koma nan.
a shiga masallaci a yi sallah Mhm. a roƙi ubangiji ya ba da rai da lafiya Mm.
ya ba da falalar abu
Ke kin biyar kudin jirgin sama?
Mm, Mm.
ni na biya da bana ma za na allah ne bai yi ba sai kuma yawan rai bana ma za ni ne in allah ya so
Sai sau biyu Mm?
kin je na farko da Haji Abba da su.
Eh, Sai kin je na kin- biyu Kin ce na biyu ba tare muka je da su ba ke da wa.
da iyalin gidan turaki muka je Ah, Mhm. turaki hashin
turakin harshen.
Mm, Ban san shi ba.
turaki hashin Mhm. Harshen.
Mm.
Mhm. Hmm, ina tsammani jiya Mm.
uh, uwani ta ce owalo wancan jariri a waje shi ne daga gidan uh, turaki nan kofar kudu ba ai Eh, ai can kusa da unguwar galadanci ko eh, ai shi ne wani U- ah, uwani ta ce awalo jaririn wa- awalo jaririn awalawa eh ah, karamin yaro ne a to Awalo.
to shi um, ya kan zauna da dogarai a to kofar ta gudu ta ce daga wurin turaki ne yake eh to wani jakadiya ko eh Mhm.
sadiya Mm. ko ba uwan ta wajen hajiya abu ba eh ita ce Mm.
wani ta sadiya jakadiya sarki oh jakariya eh Mm.
haka ne to sai kin zauna a sararin garki Mm.
kin yi aikin abinci kin yi aikin saka da
kin yi- ɗinki da dinki zanin gado aha kin sayar da su
eh shi nake ɗinka Mhm.
ba irin abin da ban ne Mhm. da irin takardar nan da aka liƙa a bango Mhm.
duba abin da ban ne
kin sayar da dukansu
ba wanda ba ni na sayar ba har da zanna Mhm.
zanna a bara ma na yi ta Mhm.
Mhm.
Hadi irin wani aiki kamar wancan na hawa gwaram ne
hawa gwaran ai
na ce miki aiki ne na koyarwa kamar gurin wanke-wanke Mhm.
su sa a yi haƙa su hawa gwaron ɗin a ringa wanke-wanke abun saboda a kau da ƙazanta Mhm.
Mhm. inda ake ɗiban ruwa Mhm.
in za a zuba ruwa ko a randa suna sawa a ɗanka jaka Mhm.
ko ba kwa yi ta tace ruwa ai haka ne to irin aikin su kenan
ina fahimta amma kin ce na mun yi hira a kan maga- maganin sanyi wanda na baki Mhm.
irin wancan da na baki eh kin tuna eh kin ce kin bakin iya ba irin Ba- wancan saka eh ni ban iya ba amma labari na yanzu wato irin wannan Mm.
saka da irin wancan saka duk dare ne duk ɗaya ne Eh.
yau ai ban ga ta yadda ake ba da na gani kin ga ma safa nake so in koya ta Mhm.
kafa ban iya ba sai dai da yake kina zuwa in na ƙare wannan sai ki koya min Mm, mm, mm. Malama.
to da
Mm, lo- lokacin da
mhm, mijinki mhm, ya rasu mhm.
kin yi sallah
Sallah.
yaya an yi in, in an rasu
To ai ta'adar mu daban.
Aha.
Ta kaba ake cewa.
Mhm.
Me zai hana sallah? Ai ta'adar mu daban irin ta turawa daban take.
Mhm.
Wata biyar ake ana bautar Ubangiji.
Mhm.
Mhm. Ku ko wata nawa kuke?
a ba mu ba mu yi irin wannan ba Mhm.
sai mu yi sallah a kan karofi A kan ƙarfe.
karofi To. Hmm.
shi kenan Shi kenan.
Mm. ba mu wata biyu ko uku Mm. ba mu da ida To ba ku da idda?
Eh.
Hmm, sosai.
amma kin yi ida
Me zai hana?
Mhm. Amma ba kin yi tafiya ba tare da mai gidanki tun da ya zo nan Mm, Mm, mm. Ba na yi.
mm. har dawakin kudu da minjibir da ungogo sai a cikin gida.
Mm, sai cikin gida kamar nan da can ba.
Mhm.
Mm.
sai kun fita ku yi aikin irin hawa gwaram Mm-mm. Ba ma.
Ai, ai, ai, am- amma na fahimta ku ji labarin hawa gwaram Yawwa.
madala Mhm. Ai mu ba ma zuwa ko ina.
Mhm. ashe ta yi aiki da yawa A ce Eh,
har sun koyar da yaƙi da jahilci a Eh.
garin. A garin gun mutan gari sun koyar da ita da gwandu ɗin.
mijinta ya bari ta ta yi haka Sa'in nan ba ta yi aure ba. Mhm.
tukuna Mm.
sai ta yi aure Mm.
sai ta ci gaba
Ai wannan auren ta yi ko?
Eh, amma wannan aure ta biyu ne Eh da uban 'yata ta ba.
Mhm.
Mm.
amma mai gidanta na farko Eh.
bai damu da aikinta ba A'a ta wannan ne ban sani ba.
a
Kuma sa'in nan ba damar a tambaye ta. Mm.
na fahimta
Sa'in nan ba damar tambaya. Yanzu nan rubutun kika yi eh
da turanci ko?
eh Oh, oh, oh. Oh. Ni ban iya turanci ba.
ni ban iya larabci ba kin ce babanki um, na kera ne
Wanda iyaye ne wanda iyaye ni shine sidi makeri na Mm, fito.
mm, ba- ba baban ki ba ba uban da ya haife ni ba Mm.
shi sidi bahaushe ne balarabe ne shi ma yana kira Sida- sidi Mm, wanda iyaye ne Eh, Ah, sidi makeri yaya shi ne balaraba har da makera Eh, a maka ya koyo kira yi mamaki Mm.
ina tsammani sai hausawa su ne yin aikin baya kera.
jin ma hausa shi wanda iyaye ni din sai a hankali ya iya a kano Mhm.
Mhm. ai da bai iya hausa ba ko ɗaya
amma na kan ji
ai da bai iya hausa ba ko ɗaya
amma na kan ji labarin masu kera Mm.
sai hausawa kawai
Mm, to ba ya haka ba ne wannan ma balarabe ne shi amma ba irin abin da baya kerawa Aha.
ya kera sarƙar wuya ya kera abin hannu aikin bakin karfe ne kurin baya yi ya yi aikin azurfa ya yi aikin gwal
Ah, saboda haka an ce wuta ba zai kone shi ba
to wannan ne ban sani ba ko magani suke ci oho a a a masha Allah
um, ki hakuri da ni in na sake tambaye ki Mm, ko ‘ya'yanki ba
‘ya'yana ‘ya'ya suna nan
suna suna nan
gudanar
Mm. ‘Ya'ya da yawa, ‘ya'yan sarki da ya rasu. Maza suna da yawa ko su takwas ne?
oh,
Waccan da kika iske ta a nan, wacce ta ce ‘yan biyu, yan biyu to su ne iyayen ‘ya'yan. Mhm, Su ne masu ‘ya'yan. Mhm. Ai, kin taɓa ganin ta a can ko?
eh, a kan dabe ran juma'a a nan kan tabarma wata baka da ta zo gona ita ce mai waka a'a
da akwai yan da biyu ki ba ita ba a Ba nan ita kika ba, iske ta daban.
a nan kika iske ta ran juma'a ah, ah, ah, Mhm.
ta wuce kika ce ya sunan ki ta ce hasana nake yan biyu a nan wurin. Mhm.
ita ce yarin yara yawwa su ne iyayen yaya amma naki ce ni ban taɓa
amma sai kin, kin goya ai Wadansu.
na goya Wa, wane ne kin goya wanda na goya ya mutu ya mutu shine wakilin magani Mhm. sunansu ɗaya da wannan sarki Mhm.
inu
shi na goya
um, wace ce ta haife shi wannan ɗin da Wannan?
kika iske yi kuma baki gan shi ba jawur
jawo Mm. ita ko kin ganta baka wato uba suka yi ubansu haka yake jawur
Hmm. Da jawo Mm.
ne ne jawo Mm?
jawo
meye jawur fari
fari fari ko kamata ko kamar ki yanzu ke baka ce ai fara ce to ai haka misalin haka Mm.
amma wanda kin goya Mm.
shine yar biyu Mm.
wato jikanki
Mm. ɗana kenan ɗan sarkin da muka zo da shi ya rasu ita ko ai ƙwarƙwararsa ce oh to madalla Mm.
ina tsammanin kin ce ita ce yarsa Mm.
ba yarsa ba ce kwarkwararsa ƙwarƙwara ce
to kin tuna sunayen waɗansu kwarkwarai a'a da tawal da talle duk makullansa ne waɗansu kuma an bayar da su Mm.
Mhm.
tawal tawal
da talle da talle
na yan biyu
Mm.
tana da dan daya yan biyu
‘ya'yanta yanzu ‘ya'yanta hudu ne maza uku mace ɗaya
suna da rai suna da rai.
ta laifa
nata ya mutu
da Mm.
namiji namiji
tawal wannan
Wannan- ki ci tawal gaba wannan ne.
ita nata nata uku
ko namiji ko ta mata maza
duk Mm.
suna da rai suna nan
akwai waɗansu
da yasu yarsu uwa ta ta'ammanta mata ya- yar waɗannan yaran ba mummunai
yarsu
yar su ya wacce aka fara haihuwa ba kan a haife su aka haife ta ba to ita aka fara samu kan a same su wato kannanta ne waɗannan da kika rubuta Mhm. Mm, mm, mm. kina da ƙoƙari
tana da yara eh yarsu
wannan da kika rubuta ta Mm.
ya'ya ka
amma kin ce yatsu kananta ce yasu yarsu Mm. sunanta mummunai Da wa- yarsu matar wannan sarkin ce sa'in nan yana wakilin doka tare aka yi musu kunshi
wannan sarki wannan sarkin
ita ce na na farko mm, ta faru ba
sai an an kashe aure Mm, to rabo na wani gu ai
da sarkin 'ya'yanta biyu duk kuma an musu aure da mace da namiji Mm, mm, mm.
ita ce daga nan kano Mm?
daga nan kano ita ce
ban gane ba daga nan gama kano daga birnin kano ce
yar sarki da muka taho da shi da ya mutu shi ne ubanta shi kuma ɗan sarki alhaji wannan sarkin
yarsu
Mhm. yanzu ba ta yi aure da wannan sarki Eh.
lokacin da yana wakilin doka Mm, suna da ya'ya guda biyu mm.
namiji kuma mace duk kuma an musu aure
amma sai an kashe aure Mm, ta koma gidanta mm, mm. ta aure al- a gidan alkali take yanzu a nan take
wannan wata labarinki a kan yarsu sunanta yarsu ko
mummunai yassu Oh, oh, oh.
sunanta mummunai azancin yassu babbarsu
ban fahimta ba ban fahimta ba in ce ko kin ga wannan shine babba ko waɗannan da suna biye da shi to shine azancin yassu Ai, ba za ki fahimta ba ban fahimta ba ita aka fara haihuwa sa'in nan aka same su
shi sarkin inuwa Eh, ita ya ita ya fara haihuwa da can an haihu sun mutu eh ana jini munin yi hira a kan kwarkwarai eh munin yi hira a kan kwarakwarai eh Ko?
eh kin je akwai tawan akwai tale Eh.
akwai yan biyu eh sai kin ce sai na tambaye ki menene sunayen wadansu saura to waɗansu- saurayensu ai an ba- ye?
saurayensu wato waɗansu ai an bayar da su
Mhm, mhm.
kin ga ɗasuwa ta mutu ita ce zulai ita ce uwar mummunai
dasaru ta mutu
ɗasuwa Tasu tasuwa ta mutu bayan dasu
to kuma me sake fada
wanda wacce na faɗa ɗin yanzu ai
in sake faɗa mm, in ba za ki iya ɗasuwa ba sa zulai ko yar Zulai.
gidan Mhm.
an bayar da ita ko ta mutu mutuwa ta yi
sai
to ai waɗansu duk sun mutu waɗansu an bayar da su
to madala na fahimta Mm.
amma Mm.
saura wannan wahala a kan yarsu yarsu sunanta ce ko a a a a a shine shine ita ce kamar shugabarsu
uwar soro a uwar
kannanta ne waɗannan tsaya wato kamar misalin a haife ku haka wannan an riga an haife shi aha to ai haka abin yake mhm.
ita ce babbarsu to Mhm.
na fahimta ita mummunai
mummunai Mm, su duk kannanta ne
su saura Eh, duk kannanta Ƙannanta?
ne Eh, yaran ba Eh.
kannanta ne
har yanzu ban fahimta ba wace ce a wakilin doka ya yi aure ta auren kunci da ita Mhm, mummuna
mummunai in kina so ki sa sosai a- a turanci haka za ki sa mummunai wannan ma ba masa ba.
Aha.
kin san wannan ce
Ita, ita ce ita ce, Mm, mm,
ita ce ya yi auren kunci da ita.
mm, mm.
Ta. Wane ne ya yi auren kunci da ita? Wannan sarkin ado bayero.
Mm.
Madalla. To, ita ce daga wannan birni, daga birnin Kano, ko? To, lokacin da an kashe aure, Mm.
ta koma gidanku, Eh.
ki- gidansu, Eh, gidanta.
eh, gida nan gun mu ba Mm, mm, ta koma gida
Wani unguwa,
gida nan gurin mu dawakin kudu
oh, saboda ita ce yar namijinki, yawwa
madalla. Na fahimta.
Mhm, To, yanzu mhm.
ita ce ta yi aure da alkali Eh, a nan Kano ko dawakin kudu.
wannan sarkin shi ya bai wa alkali ya aura Alkalin Kano, a'a alkalin dawakin kudu.
a'a yana nan ya yi ritaya baya yi
Mhm. Amma da yana alka- da alkali.
yana a nan.
alkali Mm, amma Mhm.
yanzu baya komai Akwai sabo- sabon alkali a nan.
eh amma ba mijinta ba Eh, eh, eh, na fahimta.
Mhm.
Eh. Madala. To, wace ce uwar mummuna?
ta mutu
Ita ce kwara-kwarai? Kwara-kwara?
kwarkwar uwar gidan makulla ce Ha, na fahimta. Madala. Uwar gida.
uwar gidan Makula.
Au, na bata uwar
Kin, kin, kin manta wani abu, amma ba kome na fahimta.
A'a.
Uwar gida makula.
yawwa ta ina a sama Eh, Uwar gidan makula yawwa ita ce.
Mhm. rubuta za ki yi?
Eh, eh.
in share ko Ah, eh, ki share, na fahimta zanzanin. Mamanta.
eh maman mummunan ba Hmm. Maskula. Adala. Sai in gaya miki ki, ki, ki, um, ki gaya mini ko gaskiya.
Mm.
Um, uwar gidan masu kula. Mai kula. Uwar gidan mai kula.
yawwa
Ita ce mamman um, mummunai mummunai Mm.
wanda ta yi auren kunci da sarkin Kano da, da ya- na yanzu.
Eh.
Sai an kashe aure. Sai ta koma dawakin kudu. Sai ta yi aure da
sai da muka zo da ita nan Oh, madala.
shi sarki ya bai alkali Aha, sai a nan Kano ya Wannan bayar.
sarkin.
Tsohon alkali a Kano.
Eh, shi wannan sarkin ne ya bai wa alkali Madala.
a sa'in nan alkalin yana gaya Mhm.
Mhm.
Ma, ina tsammani kin ce ah, ita wanda ta fita daga gidanku Mm.
ta yi aure da wani alkali kuma.
ai ita ɗin ce wato ba daga gidanmu ta fita ba yarmu ce ba ta fita daga gidanmu ba idan shan ruwa ya ƙare aure ya mutu ba gida kake komowa ka zauna ba amu sai kuma allah ya ba da wani to da muka zo garin nan da aka naɗa ubanta Mhm.
da muka zo garin nan to Mhm.
da uban ya mutu sarki Mhm.
da aka naɗa wannan Mhm.
to shi ne ya bai alƙali ita sa'in nan alƙalin yana gaya yana alƙali Mm.
Mm, Mm.
kin ji yadda abin yake Eh, saboda haka ba um, um, matar ta uku na namijinki ba ce
matansa Mm.
‘ya'yansa a matarsa guda uku na aure ko kuwa Eh, ‘ya'yan da ya a haifa a na aure ta uku
wanda muka zo da shi ya mutu
a a uwar gida ta mutu Ah, sai ke kin zo nan eh, Ama kafin da kun zo nan s- s- ita ita amariya ta fita eh, ta fita an, an kashe aure eh, aure ya mutu eh, Ai, ina zamani mm, kin gaya mini ita ta sake yi aure eh, a kaduna eh, Oh, a wani alkali can a- Ko ba alkali ba ne wani malami wata madala shi kenan shi kenan ba komai. madala na Mm, mm, mm.
Har yanzu ita Maimuna ita ce cikin gidan tsohon alkali a nan.
Mm, mummunai ba mai muna ba Mummunai. Mummunai.
mm,
Hmm.
ko kusuma Eh, haka ne. Duk da ne. Ai, da wai. Madala.
ai Ai. Kina da hakuri.
kin ga kuma zan yi aiki ba kin ga ƙorika na su Aha. Kina da aiki yanzu. Hmm. Kin gaji da hira.
eh Kin gaji da hira.
a'a ba na gaji da hira ba aikin ne na kan yi shi da wuri Hmm.
an taɓa gajiya da hira hira wato da kin zo ina taliya Hmm.
ba na tashi ko ina Ai.
sai mai ta surutu yanzu nan kan kin tafi sai yaushe Um, sit.